واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna bakwai ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 29 ga watan goma a girgoriyan kalanda 2025 wannan shine kasadinmu na tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishababi littafin fadilatu sheikh a sheikhul allama al'allamatun nihirir abu abdullah abdulrazak bin muhsin albadr alaihi rahmatullahi mutatabi'a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin hajiya mowa muhammad kambu allah ya musu rahama ya gafarta musu ya haɗa mu da su a jannatul firdausi wanda kuma wannan masallaci yana nan a anguwarmu ta fantami malankuri a nan bayan primary school a nan cikin fadar jihar gombe muna addu'a abinda muka ji a baya na alheri cikin wannan littafi allah ya saɗa mu a cikin ladan da ni da ku baki ɗaya waɗanda muka ji na matsaloli da al'amura marasa daɗi allah ya tsame mu da ni da ku daga cikin waɗannan matsaloli da wannan damuwoyi mun kammala da wasiya ta ainihin wato hudu daga cikin wasiyoyin da malam abdulrazak bin muhsin al-badri ya rubuta a cikin wannan littafi yau kuma kai tsaye ba kwanta ba za mu tashi kan wasiya ta biyar malam ya ce wa min wasayar salafi lishababi yana daga cikin wasiyoyin salaf magabata allah ya musu rahama ga matasa ma warada anil hasan al-basri shine abin da yazo daga al-hasan al-basri rahimahullahu Allah ya wa hasan al-basri rahama ya hada mu da shi a aljanna ma kana yaqulu shine abin da hasan al-basri ya kasance yana fada yana cewa ya ma'ashar shababi ya ku taro da dandazon matasa alaikum bil akhirati fatulubuha ina horonku ina jan kunnanku da ku nemi lahira fakasiran da yawa ra'aina man talabal akhirata mun ga wanda ya nemi lahira fa adrakaha ma ad-dunya da Allah ya tahi sai ya hada masa da duniya gaba daya malam hasan al-basri yace wa ma ra'aina ahadan amma ba mu taba ganin mutumin da ɗalabar duniya ya nemi iya duniya ba fa'adarakal akhirata ma'ad duniya ya samu duniya tare da lahira ya ce ba mu taɓa ganin haka ba wannan magana ta hassan albasari karanta ta a cikin albai haƙi imam albai haƙi ya fitar da ita a cikin kitabu zuhud a nambar hadisi na goma sha biyu ko nambar fakarar magana ta goma sha biyu allah ya ƙi jikan imam albai haƙi ya haɗa mu da shi a aljannar firdausi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana kan cewa man kana yuridu al'ajilata ajjanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'anna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura kullan numuddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura Allah ya ce man kana yuridul ajila wanda duk a rayuwarsa bai da aiki sai dai ya nemi duniya ina ka fito neman duniya ina za ka neman duniya daga ina kake daga duniya yanzu me za ka yi aikin duniya duk harkarsa kawai iya ta duniya ne Allah ya ce aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu in mun ga dama za mu gaggauto masa da ita gwargwadon yadda muka ga dama kuma in mun ga dama amma daga ƙarshe Allah ya tafi maja'anna lahu jahannama za mu ba shi duniyar in mun ga dama amma daga ƙarshe za mu sanya masa wutar jahannama ya sulaha zai shige ta zai sadu da ita mazmuman maduhura abin zargi yana abin zargi kuma abin tunkuɗewa daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mu sai Allah ya ce wa man aradal akhira wanda kwa da ya tahi sai nemi Allah ya bashi lahira kullun tunaninsa yana neman yadda zai samu rahamar ubangiji ne kullun tunaninsa yana neman yadda Allah zai masa rahama ne kullun tunaninsa yaya zai yi aikin da Allah zai ji kansa ne wa man aradal akhira wanda ya nemi lahira wa sa'alaha sa'ayaha kuma ya zama kullun shigarsa da fitarsa duk wani aikinsa yana da alaka da yadda lahirarsa za ta yi kyau Allah ya ce fa ula'ika kana sa'ayuhum wa huwa mu'minu kuma yana mumini yayi wannan aikin yana mumini Allah ya ce fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan su ne wanda ni da kaina zan gode wa aikin su ni na san ko sarkin Gombe ya ce muna maka godiya ai zaka ji wani dan tinkaho ai ko muna ma godiya akaramaka Allahu mala alhaji muna ma godiya a ce sarkin gombe ya gode wa mala alhaji na san mala alhaji zai ji wani kwanji da karfi a cikin zuciyarsa haka ne ko ba haka ba saboda ai sarki ba abun wasa bane ai ko to Allah da kansa jama'a ya ce aikin ka mun gode muna godiya da aikin ka wani ai karamar ba karamar magana bace wannan ba karamar magana bace to Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan su ne aikinsu ya zama abin a gode musu za mu yi musu godiya akan aikin da suka yi fa ula'ika kana sa'ayhum mashkura Allah ya ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura kowa muna bashi daga kyautar ubangijinka ita kyautar ubangijinka bata zamanto a bar gudu ko a bar tsoro ko a bar taka tsantsan ba Allah madaukakin sarki a wani guri yace kalla bal tuhibbuna al'ajila a'a bari kuna son magaggauciya ne ita ne duniya malam ba ruwanku da lahira wa tadharuna al-akhirah Allah ya ce kuna watsar da lahira kalla in bal a'a ba haka ba tuhibbuna al-ajila kuna son al-ajilatu gaggautacciya wanda yanzu nan take karewa yanzu nan za ta watse bawa yanzu nan za ta wargaje Allah ya ce na ga alama ita kuke su wata zarunar akhira kuna watsar da abin da ya shafi lahirarku na fata ana fahimtar magana yasa a wani guri ya ce wal akhiratu khairun wa abuka lalle na ga kuna son duniya kuna nemanta bal tu'thiruna al hayata duniya kuna fifita rayuwar duniya ne kuna watsar da lahira wal akhiratu khairun wa abuka ita kwa lahira ita tafi wa bawa alheri kuma ita ne tafi wanzuwa da tabbata ga bawa ya samu rahamar ubangiji ya samu alherin ubangiji na rantsi da Allah babu wani bawa da zai rungumi duniya face daga karshe sai yayi nadama ba wani dan adam da zai zama ajandarsa ajanda ce ta duniya face daga karshe sai abin ya dame shi ba wani dan adam da zai zama bai da ajanda a kullum sai yadda duniyarsa za ta yi kyau face wallahi daga ƙarshe sai ya zo yana da na sani a cikin abin da ya sa a gaba wannan ta sa dole bayan waɗannan ayoyi da na kawo nake so mu sake waiwaitar wasu ayoyi da ubangiji maɗaukakin sarki mana magana game da wannan lahirar ya kuma tsoratar da mu game da matsalar duniya bari mu fara daga cikin suratul baqara mu ji me Allah ya ce a cikin suratul baqara aya ta hudu Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka mutanen kirki mumine su ne waɗanda suka yi imani da abin da ubangijinka ya saukar wa ma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar maka kafin aka saukar kafin kai sai ya ce wabil akhirati hum yuqinuna sun kuma sakankance sun amince sun yarda wallahi lahiran nan sai sun mata aiki sannan su samu tsira a gurin Allah suratul baqara aya ta hudu cikin suratul baqara aya ta takwas Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi akwai wanda zai budu baki ya ce yayi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma yayi imani da ranar karshe ita ce lahira Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina amma billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya suke yi ba su yi imani da lahira ba me yasa Allah ya ce ba su yi imani da lahira ba magana su ta tsaya iya baki ne bata je zuci ba kuma bata zo kan gaɓoɓinsu suna aiki ba magana ce in aka yi magana ya ce ya yi da lahira ya yi da lahira ya yi da lahira ni ma aka yi magana in ce na yi da lahira na yi da lahira na yi da lahira to amma inda gizo ke saka sai an dubi bangarori guda biyu sai a tabbatar da wannan maganar da kake faɗa da bakinka haka take ko ba haka take ba ɓangaren farko da za a duba shine zuciyar mutum shin wannan abin da kake faɗa da bakinka ya je har zuci eh ya je har zuci to da ya za a gane ya je har zuci yadda za a gane ya je har zuci shine a gaggaɓoɓinka suna aiki na fata an fahimci magana a gaggaɓoɓinka suna aiki suna aiki don neman lahira duk abin da yake da alaka da ubangiji kana ciki duk wata harka ta addini ana yi da kai duk abin da yana da alaka da tarbiyya da sanin ya kamata tare da kai ake yi kana sha'awarsa kana son wannan to wannan shi yake alamta abin da ke cikin zuciyarka abin da ke cikin gabbai yasa malamai suka ce al'imanu shi kaga imani da kake ganin sa yana da nunin kusan guda biyar zuwa shida suka ce na farko ƙaunin bil lisan wa atiqadun bil jina wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atir shaytan yace shi imani nunun yake da ita guda biyar nun guda nun guda guda biyar yace na farko ƙaunin bil lisan ka faɗa da baki cewa kai mai imani ne yasa wani sahabi ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamun wasiya sai ya ce kul amantu billahi thumma istaqim ka ce na yi imani da Allah kuma ka tsayu akan wannan maganar a ganta a aikace ba wai a bakinka ba da haka kaulin bil lisan ka faɗa ka ce na yi imani da Allah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa har zuwa ƙarshen aya ta zo a cikin suratul bakara kuma ta zo a cikin suratul ali imrana suna da kamanceceniya ina fata an fahimta so Allah ya ce qulu amanna billah ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa har zuwa karshe da abin da aka saukar da annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa har zuwa karshe da haka qaulun bil lisan na biyu wa atiqadun bil jina zuciya ta kudirce bayan baki ya faɗa idan bakin ka yace yayi imani da Allah kin zuciyarka kar ya zama iya bakin ne ke furtawa amma zuciyar babu wannan imanin dan haka dole sai zuciya ta kudirce wa atiqadun bil jinan sai ce wa amalun bil arkani to sannan kuma sai gabbai sun yi aiki idan an tada sallah a ganka a sahu alama ce ta kana da imani na fata an fahimci magana yasa da Allah madaukakin sarki zo yana gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha ko fawalli wajhaka shataral masjidil haram sai ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu har zuwa karshe a karshe can sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah yana magana akan sallah ne sai ce Allah bai kasance mai tauye muku imaninku ba me yake nufi da imaninku a nan sallar domin a lokacin annabi yana kallon baitul maqdis ne yana sallah to sai ya zama yahudawa suna masa gori suna cewa ai ka gama daura da masallacinmu gurin ibadarmu yake kalla ya sallah don haka ku bashi a hankali a hankali zai dawo ma ya ba addinin namu to wannan magana he tana bakanta manzan Allah rai baya jin daɗin ta saboda yahudu ya dinga cewa zaka dawo ta farkin sa ai kaga akwai abin takeici to annabi abin yana damun shi kullum sai ya daga hannu ya ce ya Allah ka canja mana alƙibla yahuda wannan suna mana gori suna cewa wataran za mu dawo mu ba addinin su ma sai Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis samai na ga yadda kake daga hannunka kana kallon sama kana daga fuskarka zuwa sama falaluwalliyan naka kiblatan tarbaha to za mu juyar da kai alkiblar da za ka samu nutsuwa da ita don haka yanzu fa walli waje haka shataral masjidil haram ka juyar da fuskarka ka koma kana kallon ɗakin ka'aba na fata an fahimta fa aina ma takunu abin nan fa wallu wujuhakum shatarahu ko yawwa kuma duk inda kuke ku kalli ina ne alƙibla take ku kalli wannan gurin to da annabi ya dawo yana kallon alƙibla yana sallah da hi da sahabbai to sai kuma yahuda suka dawo suna gori wa waɗanda suka mutu a lokacin da ake sallah ana kallon baitul maqdis suna cewa to idan ku yanzu an juya muku alƙibla kun koma kallon ka'aba kun bar tamu to haka ko wanda a cikin sahabban naka sun mutu suna kallon ɗakin namu ana sallah zuwa wannan gurin su ya za a yi da su sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi laraufur rahim Allah bai kasance mai tauye imanin ku ba me yake nufi da imani a wannan gurin ai wa ma kana Allahu li yudhi'a salatakum Allah bai kasance mai tauye sallar ku ba tun da wancan ma da kuka yi kuna kallon baitul maqdis kun yi ta ne bisa umarnin Allah to Allah zai ba wa waɗannan sahabbai lada kuma zai saka su a aljanna ma'ana sai Allah ya kunyata kafirai da munafukai da yahudu to abin burgewa a cikin wannan sai malamai suka ce kaga da Allah ya ce wa ma kana Allahu a imanakum kaga Allah ya kira sallah da imani a wannan gurin kenan daga cikin alamar kai mutum ne mai imani to a dinga ganin ka kana sallah shi yasa imamul bukhari da ya zo babin da akan wannan ayar sai ce babu salatukum imanukum babin da zai magana akan sallar ku imaninku sallar ku imaninku babu salatukum imanukum haka imamul bukhari ya kulla babi sai kawo wannan ayar ta cikin suratul baqara sai ya fara da ita sannan ya koro hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata ana fahimta so a karkashin wannan abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine wannan aya da Allah ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai wanda suke cewa sun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma sun yi imani da ranar karshe Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina da dai wallahi su ba mu'minai bane me yake nuna mana wannan shine akwai ayyukan da suke wanda ya hana Allah ya karɓi wannan imanin nasu shine duk abin da yake bayuwa zuwa ga ma'anar imani to ba sa aikata shi shine na kawo cewa sallah tana daga ciki a dinga kana sallah a ganka kana azumi a ganka kana karatun qur'ani a ganka kana kaza duk wata harka ta addini a samu kana da hannu a ciki to alama ce da take nuna kana da imani kai musulman arziki ne amma wallahi daga lokacin da musulmi ya sake ya zamanto duk abin da ake alakanta bawa da shi na cewa shi musulmin kirki ne bawan Allah ne mumini shi ya barranta daga wannan wallahi ya je ya dinga bincikar kansa shi wannan irin musulmi ne wannan irin mai imani ne in ba haka ba to in yi wasa zai tafi lahira yana mai abin zargi a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya tsare mu Allah ya saka faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 62 yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wallazina hadu da kuma wanda suke suka ainihin wato zama yahudawa wan nasara da kuma nasara wasabi'ina da kuma sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya dawo yayi imani da Allah kuma yayi imani da ranar karshe kaga anan ma sai Allah ya magana da ranar lahira wa amila salihan yayi aiki da gari Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna waɗannan suna da lada a gurin ubangijin su ba su da tsoro ba su da tashin hankali a ranar tashin alkiyama a cikin dai suratul baqara aya ta 86 Allah ya ce ulaika alladhina ishtarawul hayata dunya bil akhirah kaga irin waɗannan mutanen banza Allah ya ce su ne wanda suka musanyi rayuwar duniya akan ta lahira suka ba da lahirar su dan a ba su duniya suka ba da abin da yake ainihin wato almuhimmu suka ainihin wato ba da abin da yake al'ahammu suka karɓa almuhimmu suka yi ifaru ghairil muhimmi fifita abin da bai da muhimmanci a cikin al'amarin rayuwarsu wannan yana daga cikin hatsari mummuna a ce bawa ya tsinci kansa a cikin wannan hali ina fata an fahimta da haka fala yukhaffafu anhumul azabu Allah ce wallahi ba zan sauƙaƙa musu azaba ba walahum yunsaruna kuma ba zan taimake su ba a duk lokacin da taimako ya taso Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara har ila aya ta 94 yace qul in kanat lakum al akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas idan lahira ta zamanto ta kuce bar da sauran mutane Allah yana wa yahudawa raddi ne suna cewa ai lahiran ma gaba ɗaya tasu ne aljannar ma tasu ce ba wanda ma zai higa aljannar sai su har suna cewa aljannar ɗakin su ne ba wani wanda zai higa aljanna sai su sai Allah ya ce kulka ce musu in kanat lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan a lahirar banda sauran mutane fatamannawul mauta in kuntum sadiqina inda gaske ne koyi fatan mutuwa mana yanzu dan Allah jama'a idan ni da ku yanzu aka ce an mana albishir majalisin nan duk aljanna za a tafi dan Allah mutuwa ta zo yanzu ko kar ta zo ta zo na rantsi da Allah ta zo mu tafi wannan duniya malam musamman duniyar Najeriya wanda ba wutan nefa an cire subsidy to ba ruwa ba wani komai eh ga rigingimu sun yawa ba sai mu tafi lahira mu je mu ta holewa ba to shine Allah ya ce inda gaske ne lahira ta ku ce ku kadai banda sauran mutane to ku yi fatan a taho lahiran mana a mutu mana in ba tsoro ba khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sai Allah ya ce walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce na rantse da Allah ba za su taba fatan mutuwa ba saboda sun san abin da hannayen suka tsororta musu sun san me suka aikata bima qaddamat aydihim Allah ya ce wallahu alimun bi zalimina Allah yana sane da mutanen da suke azzalumai da haka ba yadda za a yi ba yahude ya maka fatan mutuwa wallahi babu wanda ya tsani mutuwa ya tsani gamuwa da Allah sama da Yahudi saboda ya san duk duniya ba wanda ya kai shi ta'addanci ba wanda ya kai shi sabawa Allah ba wanda ya kai shi hada Allah da wani ya sa ce latajidanna ashaddan nasi a wa latajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa min muzahazihi min al'azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malu Allah ya ce za ka same sun fi kowa kwaɗayin su rayu yasa idan ka ga ba ka da ajandar lahira ba ka tunanin ka gyara mutuwa in ta zo ba matsala to ka yi hankali za ka ɗauki irin aƙidar yahudawa in tsoron mutuwar mutum ya yi yawa na rantse da Allah zai zama bai yahude in yi wasa dan Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati za ka same sun fi kowa kwaɗayin su rayu ba sa son mutuwa wa minan nadila asharaku wanda suka biyo bayan su wajen kwaɗayin rayuwa su ne mushrikai Allah ya ce ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati ɗaya daga cikin su zai yi fatan ina ma yayi shekara dubu a duniyar nan kai Allah ya san bai hude mala inna lillahi wa inna wannan ka duba tonan silili mala yasa ka duba Isra'ila duk barnar da take yi wa mutanen Palestine wanda gashi nan kuna ta gani a media duk barnar da take duk rushe-rushen da take wa falastinawa da gabar ta tsakiya duk yadda take kashe bayan Allah da jirajirai da mata da tsofi babu inda isra'ila hankalinta ke tahi sai an kashe mata mutum biyu idan mutum biyu suka mutu na rantse da Allah duk isra'ila ke ta ɗauka jama'a saboda gaskiyar maganar ubangiji a kansu yawaddu ahadukum law yu'ammaru alf sanatin Allah yace wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar da za a bashi shekara dubu din Allah yace wallahi tallahi wannan ba zai nesan tahi daga azabar ubangiji ba to dan Allah ina amfanin zuwa baɗi bare ba amfanin zuwa baɗi bare in zaka shekara dubu kana biradai mutuwa abin nan abin nan wuta zaka tafi to dan Allah menene kuma gara ka shekara kaɗan ka tafi lahira ka shiga aljanna Allah ya ce wa ma huwa bi muzahazihi min al'azabi an yu'ammar sai ya ce wallahu basirun bima ya'maluna Allah yana sanar da duk abin da suke aikatawa saboda haka wannan yana daga cikin gudun duniya abin nan gudun lahira da rugunsumuwa akan harkar duniya ba karamar masifa bane Allah faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 114 yace wa man azlamu mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'afi kharabiha ba wanda yafi zalunci ba wanda yafi kaucewa tafarkin Allah sama da wanda ya hana a raya masallatai ɗakin Allah a ambaci sunan Allah a cikin masallatai wa sa'afi kharabiha kai daga ƙarshe ma ya tafi domin ya rusa masallaci ɗakin Allah sai Allah ya ce ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina irin waɗannan mutanen su ne wanda ba sa iya daurewa su shiga masallacin face suna cikin tsoro da tashin hankali da firgici sai Allah ya ce lahum fid dunya khizyun irin waɗanda suke da alaka da rusa masallatai da rashin bari a bauta wa Allah a masallatai Allah ya ce wallahi suna da kunci da takaici a nan rayuwar duniya walahun fil akhirati azabun azim alahira kuma suna da azaba wacce take mai girma ina fata ana fahimtar magana ayoyin da yawa bari mu dakata a nan gurin to a karkashin wannan sai Allah manzan Allah abin nan abin nan Imam al-Hasan al-Basri yace ya ma asharar shababi ya ku dandazon matasa alaikum bil akhira ina je ina ina ba ku shawara ina jan hankalinku ku nemi lahira fatulubuha ku nemi wannan wannan lahira fa kathiran ma ma- ra'ayna man talaba al-akhirah da yawa mun ga wanda ya nemi lahira fa adrakaha ma ad-dunya ya same ta tare da duniya haka ne duk mutumin da ya nemi lahira sai Allah ya hada masa da da duniya gabaki ɗaya kamar yadda muka ja aya ɗazu wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya fa adraka al-akhirata ma ad-dunya amma ba mu ga mutum in ji Hassan al-Basri wanda ya nemi duniya kuma Allah ya hada masa da lahira ba in ka nemi duniya sai Allah ya ga dama ma ya baka ita in ko bai ga dama ba sai ya hada ka kuma a lahira ya hada ka da azaba kaga bala'i ya samu sai malam ya ce wa haza tambihun azimun jiddan wannan fadakarwa ne mai girma kwarai da gaske min al-imam al-hasan al-basri daga al-imam hasan al-basri Allah ya masa rahama lishababi ga matasa an yaj'ala hammuhu al-akhirah lishabi ga matashi an yaj'ala hammuhu al-akhirah ya zama babban burinsa shine ya za a yi lahirarsa ta kyau wallahi ina gaya muku daga lokacin da dan adam ya saka bukatarsa shine lahirarsa ta gyaru wallahi sai Allah ya gyara masa duniya daga lokacin da ka saka a tunaninka ya za a yi ka taimaki al'umma ta zama kintsatsiya gyararriya don Allah ya biya ka a lahira sai Allah ya sauta maka duniya kwanakin baya na bu- buga misali a masallacin miyata inda nake ta'alim da dan uwa malam babe sule dan uwa malam babe sule malam babe sule mutum ne wanda Allah ya bashi ilimi na addini da na boko ya karanta political science ko harkar siyasa sai ya ɗaura wa kansa zai dinga zuwa gidajen rediyo yana wayar da al'ummar ƙasar nan game da wannan matsala ta siyasa ya ya kamata me ya kamata shugabanni su yi me ya kamata talakawa su yi mabiya me ya kamata su yi wannan program ɗin yana yin sa majjanan wala yuba'u kyauta ba a biyan sa ko kwandala na taba hira da shi na ce masa nawa ake baka yace wallahi malam ba a bani komai kawai ni na ga al'umma ta bai kamata ta zauna da jahilci ba ta fahimtar rayuwa ba shi yasa na ga ya kamata in dinga zuwa ina wayar da kansu na ce to Allah ya biya ka yace amu wannan bawan Allah akwai lokacin da in ba ku manta ba lokacin Buhari aka yi terminating din salarinsu na kusan wata tara ba a biya su ba amma wallahi wallahi sanda Allah ya fitar da bawan Allah daga cikin wannan halin duk yan uwansa suna ta kuka ba sarari ba sarari amma shi Allah yana ta bullomar da hanyoyin da zai rayu ni da bakin da bakina da nasa muka yi magana wallahi me yasa saboda hi ilimin sa bai ajiye shi a matsayin kawai ilimi ne na ya je ya nemi duniya da shi ba a'a ya yarda ilimi ne da zai iya neman duniya sannan kuma zai iya gyara lahirarsa da shi shine ta ina zai gyara lahirarsa da shi shine ya je ya amfani da ilimin ya karantar da matasa da al'umma don su gane mai duniyar su take ciki shi kuma Allah da ya ga wannan shine manufarsa sai ya dinga kawo mar mafita a cikin al'amuran rayuwarsa to kun san bawan Allah nan yana zan a zaune a garin nan a cikin wannan halin sai gwamnan garin nan Muhammadu Inuwa ya haya ya kafa wani kwamiti kun san sai ya ɗauko Dr. Babe Sule ya saka shi a cikin wannan kwamitin wanda kuma kwamitoci irin wannan suna da dan allowances suna da dan wasu abubuwa da ake biyan su haka ne ko ba haka ba waye masa wannan Allah ya yi masa me yasa Allah ya waiwaice shi a cikin irin wannan saboda irin gudunmuwar da yake bawa al'ummar shi amma in ka daskare kanka a guri daya ka zama daskin dariɗi ba ruwanka al'umma su yi ta kuka kai ma a shiga cikin masu kuka da kai duk wata gudunmawa da za ka bayar dan al'ummar ta samu sauki ba za ka yi ba wallahi kai ma sai Allah ya jefar da sha'aninka wallahi shi ne kawai ka'idar ubangiji da haka Allah ya sa gwamna ya ɗauko ya saka shi ya ci gaba da samun ɗan allowances kuma yana aikinsa ana biyansa ana nan ana nan ana nan wallahi sai ƙasar malaysia suka nemi wannan bawan Allah ya tafi malaysia ya bar najeriya gaba ɗaya yana can muna waya da shi wallahi ya faɗa min yace malam yanzu duk abin da ya shafi rayuwa ta bani da matsalarsa komai nawa yayi saiti kwanan nan ya zo hutu in ka gan shi yadda ka san wani nunan nan yalo na rantse da Allah dama ba fulatani ne fari kawai ya ƙara haske ya bulbul da shi malam na ce dokta abin haka ya zama ya ce wallahi malam haka ya zama na ce to masha Allahu tabarakallahu to ina saudiyan nan ya mun boys na ta'aziyya ga ainihin wato rasuwar da aka yi ta kanina sai na sake masa boys na ce masa dokta ina ma fatan alheri na gode ta aziya na ce ina ƙara maka addu'a Allah ya ƙara ma ɗaukaka gudunmuwar da kake bawa al'ummar ka ubangiji ya sa ta zama mai amfani gare ka da al'ummar ka gabaki daya sai ce malam na gode ya ce ai malam baka san ma me zan gaya maka ba na ce me ya faru ya ce malam ai na ƙara samun wata ɗaukakar ya ce yanzu daga wannan ƙasar na tafi ko sweden ne kowace ƙasa ne ya faɗa min sunan ƙasar ya ce sun sake bani on contract na shekara biyar sun ɗauke ni on contract da ya faɗa min dalolin ni ma sanda na ji kaina ya ɗanyi rawa hakan nan wallahi tallahi i am telling you ina gaya ma ka yi amfani da damar da Allah ya baka ka fito baka ganin yanzu masu ilimi kafa mutum mutum kamara yake kafawa a gidan shi ya bawa al'umma ilimi sai ka ga idan aka gane yana da capacity sai ka ji jami'a kaza ko ma'aikata kaza ko kamfani kaza suna neman sa sai ina wannan wannan wanda ke bidiyo akan kaza din nan ina yake dan wannan kasa ne dan wannan gari ne me yasa shi ya ɗauki wannan hanyar wajen wayar da al'ummarsa da ɗora ta akan layi yadda za ta gane ya ya kamata ta rayu sai Allah ya margam da katar a dalilin wannan ɗin sai kaga Allah ya sa an kira shi akwai wani bawan Allah na ɗauka ma babban kai ne akwai wani ana taimar babban kai wanda yake karantar da turanci da wane ne da wane ne da wane ne to ban da shi akwai wani kafin shi babban kai shi ma haka ya ɗauka wa kansa kullum zai bidiyo kwaya uku abin da yake kawai zai ɗauko kalmomi masu wahalar fassara a turanci sai ce kun ga kaza din nan ma'anarsa kaza ne kun ga kaza din nan ma'anarsa kaza ne a turanci kar ka ce kaza in za ka yi kaza a turanci in ka faɗi kaza ron ba ka kwafsa bai yi daidai ba kun san wai jami'ar oxford ne ko menene oxford ko ta america ko wallahi daga oxford university aka neme shi aka ce je an bashi laktarin a gurin ke karantar da al'ummarsa ilimin da allah ya bashi na fahimtar turanci sai allah ya ce tun da ka mana haka to mu kuma bari mu ma gamdakatar daga america aka kira shi aka yi masa visa ya tafi america kar ka yadda oxford university ko ingila ne ko ingila daga ingila aka kira shi aka ce ya tafi akwai dan uwa dr abdulsalam dan gidan alhaji ibrahim mai zare ni abokina ne amini na ne likita ne a nan gombe state university yana daga cikin ɗabi'arsa idan ya ji wani abokinsa bai da lafiya sai ya zo sai ya duba shi sai ya ga me ya kamata ya yi in ya ga wani yaro ɗalibi a nan university nan yake karantarwa dokta ne kuma likita ne abin nan lattara ne wannan bawan allah wallahi a dalilin wannan allah ya sa ya samu admission a ingila ya je gama doktorin digiri din shi daga nan suka ba shi contract na kusan shekara hudu na rantse muku da Allah yanzu daga daga wannan ingila din ya sake nausawa ya sake tafiya wata kasa an sake daukar sa on contract to na kawo muku wannan ne wallahi dan ku gane cewa ita rayuwa gwargwadon yadda kai yunkurin bari kai wani abin alheri bari ka dan taimaka bari ka ɗan agaza wa al'ummarka bari ka ɗan jawo alheri cikin jama'arka gwargwadon yadda shi kuma Allah ke waiwaitar ka ya maka abin da baka taba tsammani ba ga Alhaji Hussein dan kwara bari ba da misali da shi Alhaji Hussein nan akwai abubuwan da yayi wanda ni na sani wanda na rantse da Allah waɗannan abubuwan abubuwa ne na alheri ba zan faɗa ba saboda faɗansu ba daidai bane ni a fahimta ta to amma bari faɗa muku wahalar da bawan Allah nan ya sha akan waɗannan abubuwa yanzu sun zama masa alheri sai gahi ba daga garinsa ba daga gari wani gari daban na ce ba garinsa ba ma'ana inda yake zaune domin dama jigawa ita ne mahaifarsa sai gahi ya samu abin da bai taɓa tsammanin zai same shi ba a dalilin abubuwan nan da ya yi ta hanyar gwamnan jigawa Allah ya saka mishi da alkhairi gashi nan ba gashi sama mun yi maganganu da da yawa akan wasu munasabobi da wasu matsaloli da ya shiga a baya a shekarun baya amma yanzu Allah ya fitar da shi saboda Allah ya ga da gaske kuma tsakaninsa da Allah yi to wannan duk yana daga ciki wanda ya kamata mu dinga ganewa cewa in kana so Allah ya waiwaice ka to ka waiwaice al'ummarka ka waiwaice lahirarka ka waiwaice makomar mutanenka sai Allah ya kalle ka kai kuma sai ya maka gamdakatar ɗinta da baka taɓa tsammani ba baka taɓa ganewa ba baka taɓa sanin haka za ta faru da kai ba muna addu'a Allah ya taimake mu dan haka sai ya ce wa in wa an yi atani bi tahsiliha kuma mutum ya mai da hankali wajen neman lahirar da tara ta Sh- matashi ya yi ƙoƙari wa sha- a- wa- wa- wa- wa sha- wa sha- wa shagula waƙatuhu ko bima yuqarribuhu min rabbihi sannan ya shagaltar da lokacinsa da kuma time ɗinsa akan abin da zai kusantar da shi zuwa ga ubangijinsa sai ya ce fa in fa'ala zalika fa inna Allah azza wa jalla yamunnu alaihi idan bawa yayi haka yayi kokarin neman lahira yayi kokarin sagaltuwa da abin da zai kusantar da shi ga Allah to Allah madaukakin sarki zai masa baiwa kullu tamannu tamunnu alayya islamakum balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqina ko dan haka fa inna allaha azza wa jalla ya munnu alaihi Allah zai masa baiwa zai masa ni'ima zai masa tagomashi bi nasibihi da irin nasibin da yake da shi wa hazzihi da kuma irin rabo da yake da shi min duniya a nan duniya din kaga ka nemi la- lahira sai Allah ya yi maka baiwa ya yi maka ni'ima ya maka alheri a duniyar kuma sannan ka je lahira Allah kuma ya biya ka abin da kai saboda lahira jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka duk abin da mutum zai yi a dayuwa ya zama Allah ne manufarsa Allah ne manufarsa a karan farko Imamul Bagadadi yana cewa dalamnal ilma la lillah asali lokacin da muka nemi ilimi ma asali ba Allah muke nufi ba mun nema ne don mu gwabza da waɗanda suke jadini da tace rayuwar mutane da tace aƙidu da saita mutane kan layi fa abal ilmu an ya kona illa lillahi shi da kansa ilimin sai ya ƙiya sarrafa a cikin zukatanmu sai ya koma muna jin yanzu Allah muke wa aiki ma'ana da tunda akwai yarinta akwai ainihin wato samartaka sai muna ganin kawai bari mu nemi karatu don mu gwabza ka san haka ustazu yake duk inda ustazu yake nema yake ya gwabza da dan uwansa ya kada shi to amma idan ka je can zuciyarsa abin da in ka tambaye shi me kake nufi da wannan sai an zo an dora mutane kawai akan bid'o'i an dora mutane akan shirka don me yasa ba za mu yi yaƙi da wannan abun ba kaga ashe can cikin zuciyarsa kokari yake ya gyara wa mutane aƙida su haka ne kokari yake ya gyara wa mutane sunna ko to aje aje sai kaga yanzu ya daina ma neman ilimin dan jayayya ya daina neman karatun dan musu ya daina neman karatun dan muƙabala a'a yanzu yana neman ilimi ne yana rayuwa ne kawai dan Allah saboda tun farko manufarsa shine ya za a iya gyara wa al'umma rayuwarsu da addininsu to idan muka sa duk abin da za mu yi Allah muka nufa duk abin da za mu yi Allah muke fata duk abin da za mu yi Allah muke roƙo ya taimake mu ya zama abin daidai ne to wallahi mu kwan- kwantar da hankalinmu duk abin da muke bukata Allah zai saita mana da izinin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan ka ɗauki rayuwarsa ka ɗauki rayuwar sahabbai kaga yadda suka yi gwagwarmaya malam za ka sha mamakin yadda sahabban nan suka sha wahala da yadda suka yi fama da yadda suka shiga suka fita da yadda suka faɗi suka tashi amma wallahi da ke Allah ya sa dan Allah suka yi ba su bar duniyan nan ba san da Allah ya ba su nasara ga su 'yan tsiraru ba masu yawa ba ba su da yawa amma kafirai sun nunninka su amma Allah da kansa ya ce na yarda saboda dan Allah kuke yi idan akwai mutum goma a cikin ku to za su ga- za su- za su za su rinjayi mutum ɗari ma'ana kowanne mutum ɗaya a matsayin mutum goma yake idan mutum dubu ne ku to za ku ga- ga- ga- gallabi ko kuma ci nasara akan mutum dubu biyu ya galibu alfaini bi idinillah za ku rinjaye mutum dubu biyu me yasa mutum dubu za su iya tunkarar mutum dubu biyu su yi nasara wallahi in ba yi don Allah ba babu yadda za a samu wannan me yasa mutum ɗaya zai iya tunkarar mutum goma kuma ya nasara in ba yi don Allah ba abin da zai kawo wannan me yasa mutum ɗari za su tunkari mutum dubu su yi nasara in ba yi don Allah ba ba yadda za a yi haka ta faru to saboda haka idan ka sa Allah a gabanka kuma ya zamanto shine bukatar ka a rayuwa to in Allah ya da duk abin da ka sa a gaba za ka yi nasara Allah ya shirya da mu yan uwa akwai sauran lokaci akwai zare mai yawa to amma zan dakata a nan ni saboda muna da baki wanda ɗazu sun zo su nan sun mun ta'aziyya kuma na ce musu lalle za mu dawo karatu yau kuma suka ce lalle za su zo domin su gaisa da mu kuma su gabatar mana da ainihin wato ta'aziyya na ainihin wato rashi da Allah ya jarrabe mu da shi a mutum na farko dai muna tare da shi wato malam gangaren kamar yadda ya zo nan ya mana nasiha ya ja kunnenmu kuma ya mana faɗakarwa wadda take mai matukar muhimmanci Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi kuma malam gangaram har ya ja hankalinmu akan abin da ya shafi wannan masallacin ban manta ba dai kuna sane da wannan ya mana nasiha cewa gaskiya kamata masallacin nan a gyara shi yawwa to malam gangaram ina maka albishir cewa nasihar ka ta zauna kuma ta samu gindin zama Allah da ikonsa kana barin nan walfauru da gaggautawa fararin farilla ne ta ga yadda masallaci ya koma yanzu to kuma bayan wannan aiki da yanzu ka gani da ƙarin albushir cewa akwai wasu abubuwa da kuma za a yi mana har ilo a masallacin nan kafin a ce an fara azumin watan ramadana daga ciki akwai canja sabbin kafet daga ciki akwai interlock na wajen nan da kuma yin baranda da rumfa da wasu ayyuka dai ƙanana ƙanana wanda muna nan muna ta rubutawa lokaci yana karatowa da izinin Allah za a yi mana wannan to muna godiya da wannan nasiha da kai mana Allah ya saka da alheri shi kuma wanda ya wannan aiki muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya shi ya sa aljanna ta zama komashi to sannan muna tare da malam albani daga garin suleja wanda shi ma ya zo musamman domin ziyara kuma ya zo domin ya ainihin wato ziyarce mu mala albani muna maka barka da zuwa Allah ya saka da alheri Allah ya biya da aljannar firdausi subhanahu wata'ala ya sa aljanna ta zama koma ka san fa albanai fa yanzu in kuka ce mu mu cika roka billahi da zai mu cika muku roka yanzu da albanai yawa ko a garin nan kaɗai muna da albanai akalla sun kai kusan guda goma ne ma wanda na sani kullum ana ta magana waye babban na cewa dai ni ne nan can kasa kasan suna cewa ai kai ne shugaban mu gaba daya to yanzu ga mala albani shi ma muna tare da shi to sannan muna tare da dan uwa na so in manta sunan mala allasar shi ma tare suke sun zo dokta ya iso ne prof sira hanya ko to akwai professor garkuwa wanda shi ba tare suka zo shi ma yana kan hanya akwai kuma barista umar abdullahi shi ma wanda allah yana kan hanya so kafin su iso bari mu fara gabatar da shi malam albani to sannan sai mu gabatar da shi gangaram ya dan ce mana wani abu shi ma mal albani bismillah ka dai ji irin darasin namu na alifun ba'un wanda muke yi namu na na matasa insha Allah ta'ala so والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci da jinjina su ƙara tabbata ga babba ɗan babba farin jaka da manzanmu manzan tsira manzan rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da farko 'yan uwa ina so mu ƙara wa Allah godiya ta musamman mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan godiya da na ce mu yi wa Allah godiya ce khasatan akan ni'imomi masu yawa da Allah ta'ala ya yi mana na farko dai Allah ya yi mu musulmai sannan na biyu Allah ya yi mu masoya mabiya annabi Muhammad kuma muna roƙon Allah ya amshi rayukanmu a kan haka na uku cikin ni'imomi da Allah ta'ala ya yi mana shine Allah ya haɗa mu da malamai na sunna tsayayyu wanda suke ƙoƙarin ɗora mu akan tafarkin annabi Muhammad wannan abin godiya ne ko ba abin godiya ba ne domin duk musulmi a sallah sai ya roƙi Allah alal aƙalli su goma sha bakwai yana ihdina siratal mustaqim haka ne addu'a kake ta yi to yana daga cikin alamar Allah ya amshi addu'anka shine Allah ya haɗa ka da malamin da zai zamanto jagora gare ka zuwa ga tsayuwa akan sunnar manzan Allah Allah ya ni'imta mu da irin su shehi Sheikh Albani Malam Adam Albanin Gombe shehi tun da jimawa nake bibiyan shehi a midiya muke kuma hira da abokanansa aminansa irin su sheik asadu sunna da sauran shehunai wanda suke kama da ziyarat a can sulaija jihar naija ga mun ido hudu da shehi allah bai hukunta ba sai a yau na yi murna kwarai da gaske na yi farin ciki na gani na ganin mun haɗa ido tare da sheikh duk da munasaban da ya sa muka kawo masa ziyara ɗazu na rashi da aka yi mana gabaki daya na dan uwanmu a malam malam muhammad adhama malam muhammad adhama allah ya karɓi rayuwarsa allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa alal haƙiƙa ɗazu da muke tare da malam bayan mun gabatar da ta'aziyya ya yi mana wasu bayanai wanda gaba ɗaya jikinmu ya yi sanyi ko da muka rabu da shi muna cikin moto irin ainihin wato jimamin rashin da aka yi mana gabaki ɗaya jikinmu ya yi sanyi amma allah maɗaukakin sarki shi ya fi mu sanin hikima da dalilin da ya sa ya karɓi malam muhammad adham dama shi kayansa ne shi ya ba mu kuma ya zo ya amshi kayansa to sai mu masa tawaye sai mu bijire fatanmu shine Allah maɗaukakin sarki ya saka shi a gidan aljanna ‘ya'ya da ya bari goma sha ɗaya Allah ya sa wa rayuwarsu albarka ubangiji ta'ala ya taimake mai ba mu ikon kulawa da su nauyi da ke kan malam Allah ta'ala ya masa jagoranci gaba ta biyu ‘yan uwa musulmai ba dan sheikh ya gabatar da ni ba gaskiya karatu da muka saurara alal haƙiƙa wallahi ban so a ce malam ya tsaya da karatun ba to amma ka san hikima irin tasu ta malamai to shi yasa ya dan jawo mu dan ce wani abu to muna fata Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan majalisi ba mu da abin da ya rage mana iya mu koma ga Allah yan uwa addini ba a yinsa da jahilci dole sai da karatu da wannan yasa kake ganin sahabban annabi Muhammad Allah ya daga darajarsu suka fi kowa a duniya haka ne ko ba haka ba idan ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi suwaye almajiransa sahabbai akwai wanda ya kai su daraja duk da a cikinsu akwai wanda falalan wasu ya fi na wasu to idan ka ɗauke su a umuman ɗinsu ga baki ɗaya a yanzu akwai a rayuwar da muke a yanzu akwai ɗan da darajansa ya kai darajar sahabbai akwai to amma me ya ɗaga darajar sahabbai na ɗaya imani da suka yi da Allah imani na gaske har Allah yana ishara da cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi kenan idan za a yi imani addini na gaske dole a tsayo akan irin addinin sahabban manzan Allah ba su kuma yi addini da jahilci ba dole da ilimi 24 hours suna tare da manzan Allah shi yasa hatta abin da aka yi a gidan manzan Allah in ba khususiya ba ce khasatan tasa za ga an nakalto zuwa ga sahab an nakalto shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sahabbai sun bayyana wa duniya duk da haka abin da yake khususiya ne maza ce wannan khususiya ce me yasa saboda a dora mutane akan addinin da Allah yake so abu na biyu yan uwa na dan koma baya kaɗan na so ɗaya ƙaramin ta'aliki akan rasuwan malam muhammad adha ita rayuwar nan ba koyi bace idan kana so ka ci riban rayuwar duniya to ka bi allah ita ce kawai riban da zaka ci ka bi allah kawai ka tsayi kuma akan sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da wannan manzan allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani labakaitum qalilan wa labakaitum kathira da dariyan ku dan kadan ne kukan ku yafi yawa da mun san abin da zamu fuskanta irin barazana da abubuwan da ke gaban mu da irin tashin hankali na mutuwa da irin abubuwan da za a fuskanta na kwanciyar kabari da na lahira to da dariyan mu kadan ne kukan mu zai fi dariyan yawa to amma rashin sanin haka shi yasa da yawa wani ma bai so ka kawo masa labarin mutuwa sai in ta zo ka ga jikin shi yayi sanyi yana barin gurin kuma shikenan tsayan da zai tafka kuma kai ka ce bai taba jin mutuwa ba Allah ta'ala ya gafarta mana abu na gaba na karshe yan uwa musulmai mu tsayo akan wannan addini kar mu yi wasa da shi gatan mu shine musulunci sayyidina aliyu allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa tamamun ni'ima almautu alal islam cikar ni'ima da allah zai yi maka a rayuwarka shine ka mutu akan musulunci ka mutu akan musulunci babu ni'ima da ya kai musulmi ya mutu akan musulunci don haka allah ta'ala yake cewa wala tamutunna illa wa antum kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai to amma me zai taimaka maka ka mutu akan musulunci shine kusantan al'amari na addini yayin da kake rayuwa kana cewa kai musulmi ne amma babu baka da alaka da al'amura na addini to wannan ana ji maka tsoron mutuwa mummunan mutuwa domin abin da ke taimakon mutum ya mutu akan musulunci shine a ga yana mu'amala da al'amura na addini yanzu wani yana nan irin wannan majalisi ba abin da ke haɗa shi da shi amma gurin sharholiya su ne a kabiru mujurmiha duk inda za a za a tsula tsiya da abubuwan baɗala da alfasha su ne 'yan gaba-gaba amma duk wanda ya zo wannan majalisi wallahi ina shigowa ina cike da farin ciki da murna domin ga shi nan ga 'yan uwanmu nan matasa shabab ga suna a zaune haka ne ga iyayenmu kuma dattawa duk ana zaune me ake saurara saƙon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ni'ima ce babba to mu tsayu akan wannan kuma kar mu yadda mu yi watsi da malaman sunna kar mu yadda mu kauce akan tafarkin annabi Muhammad duk yanda zaka bauta wa Allah duk yanda zaka ce kana son Allah kana son annabi in ka rabu da sunna ka yi failing wannan shine gaskiyar magana kun ga yanda rudu yanda ake rudar da mutane yanzu a duniya wannan yazo ya ce maka yana da malamin da yafi annabi haka ne wannan yazo ya ce maka ba ruwan shi da maganar manzon Allah duk wayannan yan rudu ne ku yi watsi da su wallahi ku yi watsi da su duk yan rudu ne kana da wanda ya fi annabi ba ka da shi manzan Allah shi ne mafi daraja wanda ba taɓa kamansa ba kafin zuwansa kuma har bayan har duniya ta naɗe billahi azim ba a taɓa yin kamar manzan Allah ko za a yi don haka mu tsayu akan sunna Allah ta'ala ya raya mu akan sunna ya amshi rayukan mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallama mu Allah ya saka musu da alkhairi jama'a ku yi hankuri ni almajirin shehi ne Allah ta'ala ya karba abinda muka faɗi daidai Allah ya sa albarka a ciki inda muka yi kusakurai kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi da ya mana kamar yadda ya yi isharori da yawa na farko dai wallahi mu ƙara gode wa Allah a matsayinmu na musulmi har kullum idan ka waiwaya kudu da arewa gefe da yamma gabar da yamma kaga cewa kana kan tafarki mai kyau kuma kana kwatanta iya ƙoƙarinka to wallahi ka gode wa Allah akwai wanda zuciyarsa ma tana so ya dawo kan layin wallahi ya gagar dawo wani zai aikata ba daidai ba ya dawo ya ta kuka kuma ba zai hana gobe ya koma ba saboda Allah bai bashi shiriyar ba kai ku harka kana kokari kai ma ka sa gudunmuwarka to wallahi ba karamin alheri bane kuma kamar yadda ya faɗa rayuwa a gurin da babu masu karantarwa ko babu masu ilimi ko babu hafizan alkur'ani na rantse muku da Allah rayuwa ce mai muni duk ranar da aka ce inda kake rayuwa Allah ya kawo wani daga cikin masu karantar da bayan Allah ya dasa a gurin ya kawo wasu hafizan alkur'ani masu ƙoƙarin zuwa masallaci su yi karatu ya zuba a gurin ya ba ku limamai masu tsayawa su jagorance ku sallah ku duba yadda ake sallah a masallacin nan ni dai ina ga duk anguwarmu nan babu masallacin da ake kula da sallah kamar masallacin mun nan wallahi lokaci yana yi ba za ka rasa limami ba limamanmu suna nan sun tsaya mana daram ana kiran sallah da wahala ka rasa limaminmu da zai ja mu sallah to wannan ba karamin alheri ba ne akwai masallacin da za a kira sallah wallahi ma musu zo su yi turko turko alhaji husaini a rasa waye ne zai ja sallah a wasu lokuta ma sai kaga waɗanda ake turawa za su ja sallah su kansu suna buƙatar a koya musu sallah ko ba haka bane to amma mu muna da limamanmu muna da ladananmu muna da matasa masu shiga da fita suna nan a jikin masallaci daga an ce hayya ala salati za ga suna ta bulbulwa wa hum min kulli hadabin yansiluna ta kowanne gangare abin nan gangarowa suke ta kowanne tudu gangarowa suke to wannan ba karaman ni'ima bace mala ya mana ishara da abubuwa wanda ya kamata mu mai da hankali Allah ya saka mala albani da alheri Allah ya biya ka da aljannar firdausi subhanahu wa ta'ala ya mai da kai gidanka lafiya to sai gangaram ka fi gwani wane gwani ciki falshakku yawwa gangaran sai ka zo ka ƙara bazo mana wani aikin kuma in Allah ya yarda بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu ya gafarta mana kurakuranmu marasa lafiyanmu ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya ya Allah ka ƙara mana lafiya wannan majalisi muna roƙon Allah ya ƙara wannan majalisi albarka wannan masallaci Allah ya ƙara faɗaɗa shi Allah ya ƙara wa al'umman wannan anguwa albarka wannan anguwa dukkan wani abu da ake samu na ci gaba a cikin gombe Allah ya iso da shi wannan anguwa da ruwa da hanya da zaman lafiya da arziki yanda wasu anguwan ake kuka da matasa ba sa je ba sa sallah akan lokaci Allah ka sa matasan wannan anguwan su zama masu yin sallah akan lokaci mahaddata alqur'ani masu zuwa majalisin karatu Allah ka sa mu dace yau muna bakwai ga watan jimadanil awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1440 da nawa da 40 da nawa da bakwai wanda ya daidai da 29 ga watan oktoba 2025 wannan yana nuna maka cewa kwanakin suna gudu suna gudu allahi kamar jiya aka yi ramadan amma yau gashi muna jimada nil'ula jimada nisani rajab sha'aban sai ramadan allahumma balligna allahumma balligna ramadan saboda haka rayuwar gaba daya da kuka gani ka dage ka yi tamassuki birkitabi wa sunna shine zaman lafiyanka wallahi abubuwa da yawa suna faruwa wanda ishara ake mana idan har wayannan abubuwan ba su zama ishara ba to tabbas ba za babu wani abun da zai zama mana ishara kuma bayan wayannan abubuwa a cikin watan oktoban nan idan ka duba irin rashe-rashe da aka yi wallahi idan ma kana tafiya ma sai ka ji ya kamata ka koma gida ka zauna watakila kai ma nakan zai zo doke ka amma duk da haka ba mu shiga taitai mu ba iskanci muke sai ga har yanzu ka ga in ka shiga ta wasu lungunan in ka ga yadda ake safa da marwa na matasa kowane maki ake yi ne kwanan kai me jc ni na ga dai ana shiga ana safa da marwa eh ok ladani ne masha Allah Allah ya albarka gobe ka sa hula don Allah da jamfa mai kyau da Allah alhaji idan bai sa jamfa da hula ba don Allah ka ɗauko ka bashi Allah zai baka lada haka muke so Allah maka albarka man tashabbaha bi qaumin kai ne na ganka na dauka ko irin wayanci ne shi yasa na fassara ka kansa to ka canja ka zama irin mu mana Allah ya albarka Allah rufa asiri saboda haka gaskiyar magana shine akwai matsaloli da yawa yanzu kun ga kanin malam Allah ji kansa Allah ya gafarta mar Allah haskaka makoncinsa Allah sanya makwancinsa ya zama rauda ne daga cikin riyadul janna irin su ya faru akwai wani abba ma'aikaci ne a judiciary yana high court shi ma ranar juma'an da ta wuce wata wallahi da shi aka yi komai da komai a office ya shi shiga wajaje da yawa an yi raha da shi mutumin kirki ne bawan Allah rana asabar ya kama hanya zai tafi kano ya shiga kano layi mutum goma sha biyu suka rasu mutum goma sha biyu sukan sun tafi wallahi ina gaya ma in ka daga ido sai kama in gashi nan amma Allah ya tafi haka kwamishina na internet affairs yana shirin ya kamo hanya daga maiduguri ya fa iso gombe ashe mutuwar tana nan tana binsa sai ga shi kawai ta ɗauki su da shi da odilin da direban duka to in ka duba abun gaba daya in ka ce bari in gudu wa mutuwar sai ka gama gudun ka sai ta tare ka ta gaba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi mana karankat ya ce mana aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada koya za ka yi dole sai ta riske ka me ya kamata kai tashi ka tsaya kai aiki na gari kai fatan kama abin da malam ya faɗa falata mutum na illa shine kawai abin da zaka malam idan yana baka labari yadda suka yi da ɗan uwan sannan wato sai abin gaba ɗaya jikinka sai ya ƙara mutu ta inda za ka tausaya abin shine baya nan haka suka yi ta magana suka yi hira suka yi tattauna kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai a kira ka a ce maka wani ya rasu to yadda ya rasu nan fa shi na shi aka gani kai naka ya zai kasance baka sani ba to shi yasa mai da hankali mu tsaya mu yi riko da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan majalisi mu ne hakki wajibi mu raya wannan majalisi duk wani dan anguwan nan wajibi ne ka zama ka ba da gudunmawanka wajen yadda za ka raya wannan majalisi saboda haka wajibi ne mu yi kokari mu ga mun assasa wannan sunna din wallahi daga baya ne za mu ga sakamakon a yanzu insha'i ake yi a yanzu ana kokarin yadda za a gina abun ne wa'annan 'yan yaran nan da kuka gani akwai albarka tattare da su duk abin da ake yin nan da ka gani wallahi kwakwalwansu yadda yake caji yake ɗauka wallahi ya fi namu hatta sa hulan malam wallahi ina gama akwai yaron da za ga yana kwaikwayonta da murmushinka da yadda ka tsaye da gemunka duka yana har da gidanka ne wani yaron yana dan kalle ce wannan gidan malam ne fa ga ta inda ya dan daura gidan sama yana kokarin ya ga cewa ya zai ya ga cewa ya samu irin wannan tarbiyya shi yasa dole ne mu tsaya mu jajirce ba wai kadai alajuwa ne da alajuwa ne su za su ba da irin wannan gudunmawa ba gina masallaci ko raya masallaci abu ne wanda yake wajibi mu tsaya mu lura amma ba wanda yake tsayawa jajirce a kai sai mai imani yanzu irin wannan majalisin ah me zai hana yanzu kai alaji kai shayi ka kawo me zai hana ka siyo ruwa sace wata ka zo ka raba bayan Allah me zai hana wani lokaci an gama littafin nan kai ka yanka mana rago ai walima a ci a gode wa Allah me matsala a kai wani duka wayan na abubuwa din su ne abin da ake bukata na karatu wallahi mai sauki ne babu wani wahala a ciki shaidani ne yake kamun ku a shaidani ya idu kuma alfakara wa ya murukun bil fasha a banza da wafi ka lalata 200-300 amma menene wallahi da za mu tsaya mu yi domin Allah to Allah sai ya awwaza mana da fiye da abin da muke saboda haka malam Allah ba da haƙuri wannan bawan Allah dan uwa namu da sauran bayin Allah Allah ka ji kansu Allah ka rahamce su Allah ka haskaka makoncin su Allah ka sanya makoncin su ya zama rauda ne daga cikin riyadul janna mu kuma idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani iyalai da suka bari ya Allah ka ba da ikon yadda za a taimake su a tarbiyyantar da su tarbiyya na musulunci abu da zan kara gaba shine ina godiya ta bakin malam domin labarin da ya bani ne shi yasa na ce zan sake dawowa daman na ce in aka yi zan dawo ya ce to masallacin ka duk masallaci na ne yanzu ba na malam ba ne ya ce masallacin ka ne ya ce masallaci alhamdulillahi an facika alkawarin da aka dauka ko kuma abin da ka ba da shawara ya yi amfani sai na fi ni kam lokacin da na ji na fi kowa jin daɗi kuma ta inda na ƙara yadda da abin shine cewa malam kana da daraja kana da mutunci suna jin karatunka suna amfana da kai suna ƙaunar ka tun da ba sa son ka a unguwan wallahi sai dai su ƙara huhu da masallacin amma ko sun huda ba za ka bar unguwan ba kuma insha Allah amma da yake bayin Allah ne wallahi kaga aiki wadda ko ɗakin mutum ne wallahi tallahi iya dukkan gaba ɗaya babu wanda zai zama da cewa ɗakinsa ya wuce haka wannan gaskiya arziki a nan arziki ya yi amfani muna roƙon Allah ya saka wa duk waɗanda suka yi musharaka wajen wannan aiki da kuma waɗanda suka yi ƙoƙarin cewa da niyyansu suna so su yi bu samu dama ba Allah ka saka kowa da alkhairi Allah ya ƙara wa arziki albarka wallahi na yi farin ciki sosai kuma insha Allah in dai muna da nisan kwana in Allah da ko tarawihi ko kuma tahajjud zan zo dare ɗaya dai insha Allah sai na zo na bada gudunmawa ta ni insha Allah insha Allah sai na zo bi idnillah insha Allah yawa in kuma Allah bai sa mun kai lokacin ba Allah ka ba mu ladan saboda haka wannan shine babban abun da farin ciki na abu na karshe a karkashin wannan tabbas kwanaki wata uku da suka saura da 'yan kwanaki na ramadan malam ya kawo abubuwa da saura da abubuwa canja kafet da sauransu wanda duk ana fata insha Allah za a cimma su Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ba da iko amma abinda za a kara a kai yanzu muna kaka ya kamata a seta wani kwamiti wadda zai zama da cewa shi zai kula da harkan iftari shan ruwa saboda mai saboda ɗumbin lada da yake tattare da abin da ciyar da wanda ya azumi akwai jama'a anguwan nan sosai akwai bayin Allah da dun Allah ina roƙo ina roƙo don Allah idan baya cikin tsarin ku ko kuma in ana yi to a ƙara himma a kai idan kuma babu shi don Allah a tsaya a dubi abin yadda za a yi kuma insha Allah za a ci nasara wallahi a duba a gani daidai gwargwadon abin da za a ɗanyi wanda dai at least mai azumi zai ji cewa alhamdulillah ya samu abin da zai sa a bakinsa bayan Allah suna cikin wahala wallahi ko wannan faro-faro wallahi wani bai da yadda zai sha amma idan ka samar shi ma Allah sai ga shi ma ya zama mutumin kirki sai ga an gudu tare an tsira tare so yana da muhimmanci sosai a haka a haka a haka zuwa wani lokaci sai ga cewa masallacin an ƙara buɗe ɗashi sai ga an kai matakin da zai zama an ɗaga shi sama sai ga an kai matakin da za a ce yau masallacin yana da wani abu standard da zai rinka kamar income wanda dukan wata matsala in ta taso masallacin shi da kansa zai iya magance matsala dun dai limami ɗaya biyu uku hudu insha Allah muna da wani mukafa duk wata da zamu rinka basu da ladananmu da yara wadda suke ɗalibai suke university insha Allah za mu iya taimakon su wannan insha Allah yana karkashin mu'assasa na malam wanda insha Allah nan gaba zai bude in Allah yadda Allah ya maka tofiki malam Adam Muhammad Albani Allah ya bada sa'a Allah ya kara basira wannan majalisi naka madal haya insha Allah a ci gaba da gwagwarmaya yana kaunan ku shesa jiya ya dawo baya jin gajiya ako gajiya amma wallahi saboda kaunan ku shi yasa yace bari zo zo na majalisi so saboda haka Allah ya albarka Allah ya saka da alkhairi wannan ni daman shine abin da ya kawo ni ba wa'azi na zo yi ba shine da mai wa'azi ga mal albani yayi wa'azi ni ina wada ma haka abubuwan suke in nazo in dan hura in kara gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ba da lada Allah ya masha Allah
fadar shi masha Allah rahmatullahi wa salamuhu alaihi wa ba'd to abin da ya rage yanzu conclusion ne ko to gaskiya muna gode wa Allah da wannan ziyara a karo na biyu ni kaina da muka haɗu da su gangaram ɗazu sun zo min taziya ni na ba su labari na ce musu lallai masallaci fa ya canja shawarwari da aka bayar wallahi an ɗauke su kuma an yi aiki da su kuma alhamdulillah da su kuma suka ce to wallahi duk da mun zo mun ma ta'aziyya amma za mu dawo in Allah yadda domin idan ka ba da shawara aka yi aiki da ita akwai buƙatar ka yi godiya ko ba gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkuru Allah man la yashkuru nasa duk wanda idan yayi magana ko ya nemi alfarma ko ya ce ayi kaza kuma aka yi ba zai gode wa wanda suka yi ba to ko ya gode wa Allah Allah baya bukata yawwa wanda duk baya gode wa mutane Allah ya ce ba ko kai godiya gare ni ni ba zan karba ba ma'ana in kana son godiyarka ga Allah ta samu shiga to in an yi abin alheri ka gode to wannan ta sa shi gangara ce to gaskiya malam za mu dawo za mu zo mu yi godiya mu muku fatan alheri wanda suka yi aikin nan mu musu addu'a na ce to wallahi ni ma ina farin ciki kuma ina marhaban lale kuma gashi Allah ya sa sun cika alkawari sun dawo Allah ya saka muku da alheri bangaren Allah ya biya da aljanna akwai shi dokta ko in ce professor Abdullahi Garkuwa lalle ya yi niyya zai taho da shi da barista to ashe an kira su a asibiti akwai dan mara lafiya da suke tare da shi to muna addu'a Allah ya bashi lafiya amma ya so a ce yana tare da mu a nan shi ma Allah ya biya shi da aljanna to sai abu na karshe malam gangaram ya sake ba mu shawarwari kuma in Allah ya da malam gangaram wannan shawarwarin naka za su yi aiki in Allah ya da musamman magana guda biyu na ƙarshe da kai magana ta farko wanda na ji daɗin ta kwarai da gaske kuma na yi mamaki da har ka fahimci haka wallahi tare da cewa ba a unguwarmu nan kake ba abin da ya ban mamaki shine fahimtar da gangaren ya cewa wallahi a gajiye nake jama'a fiye da yadda kuke tsammani a gajiye nake tilis na rantsi da Allah amma wallahi tallahi saboda yanzu karatun ni na fi ku kaunar karatun nan wallahi wallahi jiya ga su malalaji da suka je yi mun ta'aziyya na ce musu to a sanar cewa yau akwai karatu nan take na kira yan midiya na ce maza maza a shirya mana hoto na sanarwa cewa za a koma karatuttuka abu na farko dai kun san yadda yin yadda harkar airport yake mun bar masaukinmu daga makka mun isa airport tun kusan karfe tara na dare amma wallahi jirgin mu bai tashi ba sai karfe kusan shida na asuba sai da muka yi sallar asuba sannan jirgin mu ya tashi bayan an yi screening din mu an yi bincike duk an sallame mu mun zo waiting flight kadai waiting flight kadai mun yi awa uku da rabi muna zazzauna kawai awa uku da rabi to bayan an gama muka zo muka shiga jirgi ya tashi karfe shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu na saudiya karfe goma na najeriya muka sauka a kano muna sauka dama mota na tana kano ba wata wata dama kafin na taso na yi waya cewa a kawo min ita daidai karfe goma zuwa sha ɗaya na tabbata in allah da jirgin ya sauka lokacin da haka muna landin na kira aka ce ga mota na airport tana jira na shikenan muna fito aka yi sikirinin aka cire min kayana da zanzan ɗina da ɗan shinkafa kaza na yawwa Allah abuwa ato shi ne ai aka tattara mun komai na zo na ɗura a mota wallashi haka na garo hanyar nan kusan awa biyar da rabi na kamo hanya na taho malalabi ban tsaya wata wata ba so na taho nan gombe karfe takwas saura na dare na iso a gajiye iya mahaifiyata kawai na je muka gaisa da ita na sanar da ita na dawo na shiga ne wanka kawai na kife na kwanta Allah da ya taimake ni na fito na samu sallar asuba da bayan sallar asuba karfe kusan sha ɗaya da wani abu na wuce gidan kanina da ya rasu tunda kun ga bana nan aka yi rasu wannan na tafi na je ban bar gidan ba san da aka yi sallar isha saboda tattaunawa da iyalai yara ya za a yi da sauran saboda aiki ya karu muna fata Allah ya bamu yadda za mu yi Allah ya iyar mana abin da ba za mu iya ba jiya kenan to kaga yau na saurari baki kusan tun da safe wanda suke anguwan nan sun gani ban fita ba sai dab da magariban nan sannan na samu dama na dan fita ina fita ban ma yi abin da na fita yi ba na sake dawowa to kaga ina aka huta ba wani hutu to amma wallahi saboda kaunar karatun da yadda naga kuna son karatun sai na ji kawai gara a dawo a ci gaba kawai to muna addu'a Allah ya saka gangaram ka fahimci wannan abin ɗari bisa ɗari wallahi wallahi a gajiye nake amma kaunar karatun na ji ba zan iya haƙuri ba tun da laraba ce to kawai sai an yi karatun kawai to muna addu'a Allah ba mu ladan abu abu na biyu da shawarar da gangaran ya bayar wanda na ji daɗin ta shine gaskiya shawarar iftar ɗin nan Alhaji Husaini na san ka ni na san wallahi daga jin wannan magana alhaji husaini akwai abin da ya shirya a zuciyar shi wallahi na sani wallahi za ku sha mamaki in allah ya yadda sannan kun ga ragon da ya ce idan an sauke littafin nan za a ci to wallahi ma ku jira kawai ku jira billahi lazi wallahi ku jira in allah da za mu ci rago yawwa masha allah a ƙara kabbara allah ba da rada saboda ka dama kuma mun ce in Allah da kafin karshen Ramadan za mu kai bangon karshe in Allah yadda to don haka kowa ya jira in Allah yadda sannan Ramadana in ya zo insha Allah ta'ala za a shirya abin da ya kamata a shirya na iftar in Allah ya yadda ni na san Alhaji Hussein wallahi maganganun nan ba su wuce haka a gurinsa ba in Allah ya yadda saboda yadda Alhaji Hussein ya sa karatun nan a ransa da yadda yin yadda masallacin nan yanzu yake ransa wallahi na san duk shawarar da aka zo da ita a shirye yake dauke ta wallahi dan na san ba tafi karfin sa ba zai yi in Allah ya muna kyautata ma zato Alhaji Husaini Allah ya maka agaji ya taimake ka ya ƙara arziki mai albarka ya ji kan hajiya da Alhaji duka ya hada mu da su a aljanna dangaren mun gode mala albani muna godiya da waɗannan shawarwari da nasihu da aka yi mana dattawan anguwa ina muku godiya domin in na wulikita na ganku na kan ji daɗi saboda mu matasan nan fa in ba yadda kuka yi da maganganun mu ba za ku zauna a gaban mu ba saboda kwakwar mu tana da yawa malalaji to in ba matattawan nan sun yadda ba su zauna a gaban mu masu saurare mu ma aiki ne to amma gamsuwa da maganganun mu yasa sun fi mu shekaru sun fi mu gogewa a duniya amma suka yadda su saura saurare mu saboda ilimin da Allah ya dan bamu to muna godiya da wannan haka matasan nan da suke bayana ga sunan babbar matsalar shine akwai gauraye a cikin su billahi lillahi tallahi shine matsalar wallahi yawa wadanda so eh babe ce laifinku ne babe ce wallahi ga sunan laifinku ne kana kurmin ka baba zan sha ƙuriyoyin wani zan zo da ke har kofar gida ta in dai an daidaita to oh da haka wallahi wallahi wallahi wallahi gwagwaran nan zan yi maganin ku in Allah ya sa duk zai yi maganin ku gugwaran nan wallahi tallahi saboda haka kowa ya shafa a kansa ruwa wallahi to saboda haka muna muku addu'a Allah ya saka muku da alheri gudunmawa da ake bayarwa da tsaya mana da aka yi Allah ya biya da aljanna Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya ji kan iyayen mu ya musu rahama ya gafarta musu ya hada mu da su a aljanna abinda muke nema na alheri Allah ya hada mu da shi wanda muke neman tsari na sharri Allah ka tsare mu Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka kara mana arziki mai albarka Allah ka tarbiyarci ƴaƴanmu da matanmu da matasanmu da ƴan matanmu da dattawanmu da shugabanninmu duk Allah ka dora su akan layi tare da mu gabaki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu